أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان بركة مدى أزمي يوم رانا تقوم شاكو شكرا دبونا da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da biyu cikin tafsirin alkur'ani da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekar sharif ibrahim salih al-husaini ya radiyallahu anhu a muna cikin har yanzu suratu al-a'raf jiya mun kwana a cikin tafsirin aya wato wanda mai jambaki ya ja muna cikin tafsirin ta lokaci yayin da tashi inda mun kwana wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutu qabla an tumutu ku mutu gabani ku mutu maganar abin da yake nufi ku mutu gabani ku mutu bi ma'ana mutum ya mutu gabarin dukkan wani saƙo tun kafin lokacin mutuwan shi yayi in ya mutu gabarin dukkan saƙo sai ya rayu da dukkan wani biyayyen Allah tabaraka wa ta'ala هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يجري من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى الصديق رضي الله عنه wanda yake son ya kalli mamaci yana tafiya a doron ƙasa to ya kalli sidna abakar siddiq radiyallahu anhu yana nufin ya mutu gabari dukkan wasu irada na shi ya wanzu da iradan Allah shi ibrahim ya faɗa cikin diwani sai ce muradi muradul haqqi fal abdu kal kalam yace abin da nake nufi shine abin da Allah yake nufi yace ni wannan bawa kamar alƙalami ne sai yadda Allah ya juya ni nake juyawa imana abin da Allah yake so shi kadai nake so to haka wato bayan Allah suke يعني أبا بكر أما ويعني كل صديق دون لكي مقام الصديقية تشيما يا متو دبر دكا وني واتو شعوى دبقات a cikin munajatin da annabi Musa ya yi da Allah Allah ya nuna masa wasu abubuwa a cikin littafin shi wato al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu fil lawhil mahfuz ummatan ya gaya wa Allah yace na gani a cikin lawhul mahfuz al'umma ju'ilat anajiluhum fi suduri kun ji annabi Musa Allah ya nuna masa allahul mahfuz ba a taura ba allahul mahfuz kuma tabbatacciyar magana ce dukkan wata mu'jiza ta annab- annabi to tana iya zama karama ga wali dalili shi wannan wali ai dai ya bi annabin ne Allah ya masa haka kuma baiwar Allah haka take ba zai hana da kowa ba saboda haka annabi Musa ya dubi Allahul Mahfuz ya ga al'ummar da aka ce wato littattafansu suna cikin kirazan su ai sun haddace su ay yahdura kalam Allah za su haddace zancen Allah an dalika ummati ka sanya waɗannan su zama al'umma ta قال ذلك لأمة أحمد يقول وانا أي الأمة النبي أحمد سيقال مسا رأيت أمة يصلون خمس صلوات في اليوم والليلة ناجع الأمة ذات يصلوني بيار آدر ترانا أما وتتت لهم ثواب خمسين صلاة za ka tabbatar musu ladan sallah hamsin sai ce ij'al dalika li ummati wannan ma ka sanya wa umma ta mana qala dalika li ummati ahmada wannan ga al'ummar annabi ahmadu ne shi ma ya ƙara cewa ra'aytu ummatan yasumuna fil 'ami shahran wahidan na ga al'ummar da za su yi azumi guda daya wato a shekara wa anta tutbitu lahum annahum yasumuna ad-dahra su suna azumi wato har abada ne lana da zaka ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra duk wanda ya azumi watan ramadan sai ya biyo da shi wata wato azumi shida na shawwal to kamar ya yi azumi wato tsawon shekara ne saboda kaga wata daya kowanne wata a matsayin wata goma ne idan ka yi azumi shida nan shi kuma yana matsayin wato azumin wata biyu ne tun da goma goma so shida kaga sittin ne wata biyu kenan kaga mutum ya yi ramadan sai samu ya azumi shida bayan sa amma ba dole sai ya yi shawwal nan ba kar ku takura wa kanku saboda an ga irin zafin da ake ciki duk da ma'akon da za su iya yi shi watan shawwal da ake keɓance shi dole sai an yi wani azumi a cikin shi ba a abin da yasa aka faɗi haka ka gama azumi ka ga ai kana da sabon azumi azumi ba zai baka wahala ba saboda haka shi yasa aka ce wa atba'u sittan min shawwal amma shawwal la yukhassu bi siyam baya daga cikin wasu watanni da ake keɓance su a cikin wato yi azumta su kamar kowanne wata ne wannan shi yasa aka ce sittan min shawwal a dai shekara a samu ta ajiye azumi shida to har an wuce shawwal wani gaskiya ba zai yi ba eh amma da yake akwai zafi da sauransu la tukallifu nafsan eh an fahimta wannan magana akwai shi a cikin muftasar eh haka an mun karanta to shine wannan al'umma yace qala tilka أمة أحمد يجي ونن سيما الأمة عن الأحمد لا إله إلا الله رأيت أمة يجي هاي ناقوتا الأمة هونت عليهم حتى يتطهرون بالماء إلى القرب yace na ga al'ummar da kayi su sassauci suna yin tsadi wai da ruwa ba da yankewa ba su banu isra'ila idan najasa ya taɓa gurin yanke shi suke yi yawwa mu kuma yace ya gari da ruwa zamu kama yaf'alu banu isra'il qala tilka ummatu ahmad har yanzu da al'umma annabi ahmad yace ra'aytu ummatan rahimtahum hatta akhartahum ila hatta akhartahum yace na ga wata al'umma ka tausaya musu ka jinkirta su suka zo a ƙarshen zamani idan qaradu taqumu sa'atu idan suka kare kiyama ne za ta tashi li alla yamkutu fil ardi tawila don kada su zauna a cikin ƙasa da yawa kaga yanzu mutane da suka yi zamanin annabi adamu har yanzu suna cikin ƙasa amma mu duniya ba zai wuce yawan da yanzu dubu ɗaya ne wannan ɗari hudu da muke ciki to da wahala a rufa dubu ɗaya su kuma dubu nawa su kai sun kusan dubu bakwai a cikin ƙasa kaga ai wanda ya wuce ɗari shida a cikin ƙasa baya za ka haɗa shi da wanda ya shekara dubu bakwai to kaga Allah ya so mu dan kada mu jinkirta a kada mu dade a cikin ƙasa kuma randan ba mu karanta cewa Allah ya mana shekaru gajeru saboda kar mu sha wahalar duniya da yawa. Eh, a ce kai shekara ɗari biyar ɗari shida ɗari bakwai wannan wahala ai mala an ba an ba ka wahala amma za ka shekaran ka ɗan sittin saba'in sai ka tafi kuma ladan da za ka samu ya yi wanda ya shekara dubu a a duniya ko eh yace ij'al zalika ummati ka sanya wannan ma su zama al'umma ta sai ce qala zalika li ummati ahmada wannan shi ma na al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aytu ummataka idza kharaju idza akhraju ushra amwalihim yace na ga wata al'umma idan suka cire ushrin dukiyansu kamar zakka kenan zakkar dabba wannan da yake ne shi zakkar noma shi ne ake cire ushri zakkan kudi shi ru'ul ushri an gane zakkan dabbobi shi ba kuma sananne ne za su cire ushrin dukiyansu kuma ka tattala thawaba annahum anfaqu jami'a amwalihim za ka rubuta musu lada sun ciyar da dukkan dukiyan in ka ba da ushiri to tamkar ka ciyar da dukiyan ne duka saboda haka ka ga wannan ba karamin falala ba qala tilka ummatu ahmad al'ummar annabi ahmad ne wannan yace ra'aytu ummatan yusammawna bil hamadin yace na ga wata al'umma ana kiran su masu yawan godiya ij'al zalika fi ummati ummati bani isra'il ka sanya haka ya zama cikin al'ummar bani isra'il qala qala tilka ummatu ahmad ya musa yace wannan shi ma al'umma annabi ne ya musa yace la dauke tilka ummatu ahmad ya musa la taqrab mal al-yatim kada ka kusanci dukiyar maraya ma haza li ummati ahmada al'umma annabi aka ga haka qala musa ya rabbi kullu shay'in a'taytahu li ahmada wa li ummati ahmada yace ai komai ka ba annabi ahmadu da kuma al'umman sa ni ma khudh nubuwataka wa risalataka wa kalamaka waj'alni wahidan min ummati ahmada ka karbi annabtakarka da manzancinka da zancen naka ma sai ka sanya ni ɗaya daga cikin al'umma annabi ahmadu an fahimta shi ne wanda shi Ibrahim ya faɗa tamanna kalimullahi law kana wahidan min ummati khairil khalqi zaka maqamin sai Allah ya ce masa qala ya Musa inni safaituka ala al-ummah
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين na'am wato da wannan munajati da wannan tattaunawa ta kare annabi Musa ya ce ai shi ma a sa shi daga cikin al'umma annabi sai Allah ya ce masa kala ya Musa inni safaituka ala nas ni fa na zabe ka akan dukkan mutane bi risalati da manzancin nawa bi kalala ka duba wato an ce akwai yan lele a wajen Allah wani idan ya faɗi wannan magana wajen Allah Allah zai kore shi ya ce Allah manzancin da ka bani da annancin da ka bani da ma ka magana ka bani ka karɓe shi ka sa dare daga cikin al'umma shekan ya aka yi to saboda haka akwai wanda yan lele ne a wajen Allah suna faɗan maganganu wanda in wani ya faɗe su ba zai yi ba kamar annabi Isa ma shi a gaban Allah yake wa salamun alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya ba wanda ya sai faɗi magana wajen Allah Allah ya bar shi an gane annabi ya ce wa salamu alaihi yawma wulida Allah ne ya gaya masa amma shi ke gaya kan sauran an fahimta akwai ahlul dalal ko a cikin sufa akwai irin waɗannan a cikin waliyyi inni safaituka ala nas bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataituka ka riki abin da na baka ka gode qala ya rabbi in kuntu la akunu min ummati ahmada fa adinihi idan ba zan zamo cikin al'umma annabi to ka nuna musu man hatta arafahu قال لن يخرجوا بعد أن بس توبة هم في أصلاب آبائهم سنة كير قصوا إيا يسو وأرحال أمهاتهم ما هي في إيا يسو قال أسمعني صوت كودا مريض سألك كزيادة كزيادة قالت له كجرات فدعاه فكلهم أجاب حتى سمع واتو موسى دك مموت أنسى ما سيد يجي مريم كجفا هذا موسى على عظمته قدره أكن ضد جرمان سعودان ألا عند الله تبارك وتعالى تمنى أن يكون واحدا من أمة أحمد وعيسى وجد تلك الأمنية في سيدنا عيسى يا سامون منكوري سيأتي في آخر الزمان واحدا من أمة أحمد زي زي أرسل زامن يدين لكن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا إبراهيم الخليل أعرف يا ما أمس تاشي بيو تاشي تارد الأمة تاشي تبيو تارد الأمة النبي صلى الله عليه وسلم وابعث فيهم رسولا أن فهمت ذلك Allah ya mana baiwa fa ba barani ba mutane a kula a bauta wa Allah annabawa da darajar su suna nema su zama irin mu amma mu ko muna saba wa Allah Allah ya kiyaye eh annabi Musa da ya samu ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama to kullum fuskar ka alfifi موسى عليه الصلاة والسلام ناجاه الحق تبارك وتعالى فلما رجع أخذ ضرعا وسسر وجهه سيدك ما يأتي سيري في فسكة ماري أوجهه حتى ما تبع ساجد لفسكة حرير كلمته زوجته يوما ما تنسى تمت مجانا وترانا تتي منذ كلمت ربك ما نظرت إلى وجهك تند كي مجانا أبيدك بل ساجد لفسكة بابا فكشف موسى عن بعض وجهه زي بود ساشن فسكا ناشي فخرت بخشيا عليه من شدة النور تاجي تفاعل تسوما سبب أنا من هسكن تاجني a cikin wali a kudin wannan kakan shoshin jari ya kai wannan makami baya buɗe fuskarsa saboda idan ka ga fuskarsa in baka mutu ba za ka yi rabuwa da shi inda ya shiga a cikin wali akwai wanda iya kai wannan makami ɗaya daga cikin wato to ilimi na hakikan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu 72 to Allah yana mai da asirin wannan eh falamma afaqa qalat salillaha li an yaj'ala li min nisa'ika fil jannati ka roƙa mini Allah ya zamar da ni matarka a aljanna qala na'am bi sharti Allah ta tazawwaj ba'di da sharadin ba za ki aure bayana ba ka ji ka ji kishi fa malamai suna magana idan mutum mace wannan mutane da ya san aure ta to matar wane ne a lahira an gane an ce Allah shi ya san yadda zai an gane saboda ba a yi magana wannan abu ba Allah ya gane zai namshi وكتبنا له في الألواح من كل شيء دام يا نبي الله باشر التاج من ذي سرية بنو إسرائيل تندى أسسان هلال هرم ربا سأل باشي واتو اللنا الواح التوراة وكانت من ستر الجنة أنت واتو اللنا لغا مغرية الجنة أو زبربتها وكما لغا زبربت الجنة أو زمرودها سبعة أو عشرة وسنشي wato allunan guda bakwai ne wasu ce goma ne an rubuta masa kowanne abu da yake bukata wani a addini mawidatan a matsayin wa'azi da bayani da kulli shay'in kunna muqaddaran fa khudha bi quwwati ka rike su fa karfi annabi Musa بجد والشهادة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ثم سيريكو نبسي كاوس أما دكا لتسفين الله دزنتك الله ما سكاوس أما وني ينا في وني درجة سيدي النبي دعك باو أنقال kamar yadda musiri ya faɗa fajjuru ya zaji husnan wa huwa muntazimu wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazim dukkan maganar Allah yana da daraja amma babu kamar alkur'ani saboda babu littafin da ya samu tsari ne na shi amma duk maganar Allah ne an ga da sai ce fa durru yazdadu husnan in ya samu tsari ne sai kare kyau shi shi shi dalilin da ya so wa khudu wato wa qawma ka yaqudu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin da sanuru zan nuna muku wato kasar fir'auna eh wa atba'i hiya fi surur li ta'tabiru bi hadatu wa azantu da ita ko kuma lokacin shehu ibrahim an je taro shikenan wani ba wani wannan mutanen faransa yace Allah ya ce wato ma farrana fi kitabin bi shay ya ce eh haka ne ya ce amma Allah ya ambaci Makka da Madina amma akwai ƙasa wanda babu kamar ta a duniya yau ban ga Allah ya yabe ta ba sai ce wani ƙasa ne ya ce birnin Paris babban birnin Faransa Shehu Ibrahim kafin ya ansa a kotansa Sheikh Muhammadu Amin wannan baba da nabi yana yaro da rabu sai daga hannu sai sai Allah ya ce ai sauri ku darar fasiki Shehu Ibrahim sai ya dariya ya ce ni ma da haka da zaba Sheikh Muhammadu Amin ya fi wannan magana ka ji ai shi ne Shehu Ibrahim ya ƙara kawo magana a nan sai ko kuma bari wato hiya misru li ta'tabiru biha ko ko bari duk wani kasa na kafirai zai shiga wannan kamar malam sabiyu ka ziyara shi kamar yadda ya faɗa akwai wani mai da yace idan balaga al-fitam lana sabiyun takhiru lahu jababiru sajidina yaro da yace in ya kai a yayin shi yace goshi da suke faɗi suna masa sajada إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين سأصحى
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
نعم واتو عندك سوى فخذها بقوة wanda yana nuna cewa wato dukkan wani ilimi sai a rike shi da gaske wato lamma qala bi jiddi wajhi hadi duna tarafin wa kasabin alimna anna al-ilma la ya'ti illa lil mujid ilimi baya zuwa sai ga mai kwazo bi mashashatin kuma da wahala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula abna'ul fuqara ila halakal ilm ba dai ‘ya'yan talakawa ba da ilimi ya zama babu saboda su ne suka san wahala za su yi wahala amma duk wanda yake ya saba jin daɗi ba zai karatu ba to in ka Allah wala ta ta karka shugabantar da yaro ka in ka shugabantar da shi ba zai karatu ba eh gashi annabawa ne ake gaya musu haka annabi ya haya ma haka Allah ya gaya masa ya ya ya kudu kitaba bi kuku da karfi za ka kare shi sun kuma haka ba zai yi ba inna sanuti alayka qawlan thaqilan zan zance ne mai nauyi Allah yake saukowa Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanyi da ake idan wahayi ya zo guminsa da yake zuba ma aka ce kamar kamar wato fitsa kamar azufa ya tafafar yana diga kamar fitsa duk sanyin da ake haka wahayi to saboda haka ilimi ya fi karfin a same shi cikin sauki shi ya ce kuma sawa'un kasbiyu aw wahbiyu ilimi da ake nema ko na wajen Allah ne ba shi ba sai an yi kokari imam shafi ya ce da qadri kaddi tuktasabu al-ma'ani wa man talaba al-ula sahira al-layali an gane yace dauka kan abubuwa ana neman su bi qadri kaddi gurgudan wahala da bi qadri jijji kai gurgudan kwazan da kai shine za ka same su duk kuma wanda ya ne daukaka dole ya ya wato hada idan tabbaci da dare kamar da wannan an ce taruhu laila tanamu laila wa hal fi nawmi to ka ji ai saboda haka idan mutum ya nemi abu dole ya hana idan sa bacci sai Allah ya ce sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq duk da abin da Allah ya wa mutanen nan baiwa sun ga Fir'auna yadda ya kai shekara ɗari hudu yana sarauta kwana arba'in zai yi bai tsugunna ba idan an yanka jamal raƙumi zai cinye shi amma ba zai tsugunna ba duk sun ga waɗannan abubuwan amma duk da haka suka dawo suka zama kangararru to wannan shirya shi ne Allah ne asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri haqq Allah yake da sannu zan juyar da masu girman kai a doron kasa ba tare da gaskiya ba an ayati gabar duk abin da ka gani ba za ka yi imani to Allah ya kiyaye mu duk masu girman kai to duk abin da suka gani na shirya saboda Allah baya halakar da mutum sai da dalili kaji liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana me halaka sai halaka ne da dalili me shiriwa ma mai shi dalili sai Allah ya nuna maka fara abin nan gaskiya sai kai kai ya nuna maka abin nan gaskiya ne sai ka fita biyu ne da ba za ka liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana duk da abin da suka ganin na Allah ya ce zan juyar da ayoyina ga barin masu girman kai a doron kasa ba tare da gaskiya ba za su gani ba bi an akhulahu fala tafakkaru fi na wato na musu kyaliya ba za su tunani cikin ayoyina ba Allah ya kiyaye wa in yaraw kull ayatin la yu'minu kowace irin aya suka gani ba za su ba da gaskiya da ita ba wa in yaraw sabila rusuli idan suka ga hanyar shiriya allati ja'ala min illa la yattakhiduhu sabila ba za su rike shi hanyar shiriya da za su shiga ba wa in yaraw sabila al-ghayy idan suka ga hanyar bata yattakhiduhu sabila sai su rike shi shine hanyar sabila zalika Allah yace na juyar da su ne ganin kada ubi ayyuka dan kariya ta ayoyi da suka yi wa kana kuma ghafilina anha sun rabkana ga barin su an gane ne kamar yadda Sheikh Al-Busayd ya faɗa rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha'u كم رأينا ما ليس يعقل كلهما ما ليس يلهم العقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل فلم ينفع الهدى والتساوي yace gashi dabbobi ma suna abinda masu hankali ba sa yi game da annabi sau lokacin da abraha ya zo rusar da makka in an fuskantar da giwar sai ta tafiya shi kuma yana so ta tafiya والجمادات أصبحت للذي أخذت عنه لأحمد بن الصحابة سندر أبو بوما فتبا وانت بسيا لدوس بان تبايا كشيدا النبي أبو بكر دعين دي شجا السلام عليك يا رسول الله السلام عليك السلام دعين دي أبي يجي كون يا نيما زون الله دكان هلتا جمادات هذا الكون تجري محمدا كذا العرب والأعجاب من بعد عربه كل أبو ياسين لما زوج الله لا تأمى إلا عاصي الإنس والجن سيما سوسا واتكي متاني الجن ba wai ka san annabi Muhammadu manzo a kabisa eh yanzu misali a ce ku tsaya takara da wani sai ya ce kai ba kafi ba ka je ka zauna ofisinsa ka gani ai ba wanda zai zauna saboda ya san ya yi gwamnati za ta in ba ta kashe shi ba za ta masa dauri ko da ya san wannan ba zai bai ba to amma Allah tukunnan zai ajiye abu da annabi Muhammad wanda babu kamar shi ya ce kaza dinnan halal ne kaza dinnan haram ne kai kace a a a cikakken dan tawaye kenan ko ba haka ba to saboda haka mu rika ganin girman Allah ga shi waɗannan banuwar suna yi Allah ya ce to in sha Allah ba su ƙara ganin wani abu na ko su imani da shi ba Allah ya kiyaye bismillah
والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
na'am wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kara cewa wallazina kadzabu bi ayatina wal liqa'il akhir duk waɗanda suka karyata ayoyin mu alqur'ani da kuma haduwa da lahira shine ranar kiyama habita ta'malu duk abin da sun aikata ya baci kafiri duk alherin da zai yi to ba shi da lalata saboda sharadin aiki dama sai an yi musulunci an gane mutum bai musulunta ba da aikin alherin da ya yi to Allah zai ba shi ladansa a duniya ne shi ne zai ji daɗi zai ji daɗi a nan duniya shi yasa za ka ga kafirai yawancin su suna samun daɗi a nan duniya to lahirar su ne an kawo musu a nan eh Allah ya ce habita a'maluhum ay ma amiluhu fi dunya min khairin kasilati rahimi sada zumunci wa sadaqatin da sadaka fala thawaba lahu fihi ba su da lada a ciki da adadin sharhi saboda rashin sharadi shi ne musulunci amma ko kafiri ne an ce idan yawa wani ya yi hidima to a cikin wutar jahannama din za a sassauta masa azaba an fahimta kamar yadda abu lahabi Allah ya kufugar masa da ruwa tsakanin yatsunsa a wutar jahannama yana sha ko saboda farin ciki da aifon Annabi sallallahu alaihi wasallam to ko kafiri ne in yawa wani Allah hidima Allah yana masa wannan baiwa amma wuta kan ba zai ba zai fita ciki ba khalidi ne fiha wanda Allah ya fada baya tashi Allah ya kiyaye yace hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ba za a musu sakayya sai abin da suke aikatawa shine karyatawa da sakonni da suka yi su wannan in sun je lahira za a musu sakamakon shi amma aikin alheri kam ba su da wani lada a kai Allah ya ƙara kawo wato maganar mu ta baya wata hada qawmu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu huwa bayan annabi Musa ya tafi wato munajati da Allah mutanen banu Isra'il suka ce Allah na ilahan kama lahu aliha Musa samiri sai ya kera musu wato dan marki shine wata hada qawmu Musa min ba'dihi ijlan suka dauki wato dan marki daga abubuwan adansu da suka are shi daga kikkiawa الذي استعاروه من قوم فرعون بعلة عرس دنيا ذاتي بكي فبقي عندهم سي يا أو جنسها سكي هجرة يا إيرا مسوشي عجلا صاغه له منه السامرين موسى السامرين يا ميدا مسوشي جسدا لحما ودما حرمه هو ينفك صوت يسمع انقلب كذلك يا سنجا يا جماعه يوقي التراب الذي اخذه من حافر فرس جبريل wato ya zuba ƙasa da ya ɗauka a kofoton dokin sai na jibril ya jefa fifan bihi a bakin wannan ɗan marmari فإن فإن أثره الحياة وما يوضع في شيء إلا وحي كسب ذا أجبا تأولي أبو بسيطة رأسي أبو يارا كان بنو إسرائيل لا يملكون شيئا فاشد كوم تلكوان وكان إذا وقع له عرس إذا بكي فارو درسو استعاروا من الإبت الحلية والكلل سيسي أرون ديناري لكم شكران جنفا دقا بنو إسرائيل فاستعاروا الحلي القبطي بعرس كان بهم سن أرور بقلاوة سبود بكيسو فلما مضى العرس أهلك الله القبط فبقي الحلي في أيديهم فلما ذهب موسى إلى الميقات جاء السامري موسى السامري سيد وكان مولودا ولد من زنا أن هيفيشي لك زنا فخافت أمه من أن يعينوها uwar ta ji tsoron kada su aibace ta cewa ta yi ta aifishe ki فذهبت به إلى الفلاة تاتك دسي وألقته في مغارة تاجفة شكي ونكوكو da ta haka fa arsala Allah Jibrila Allah aiko malaika Jibril yurdi'u yana tayar da fil magharata fa sara Jibril yurdi'u hatta kabira har ya girma da ya girma kana kafira sai zama kafira shi ne akwai wani mawaƙi ce فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مؤمن عجيبا wannan mala'ika ne ya girmar da shi amma ya zama kafiri wannan kuma kafiri ne ya girmar da shi ya zama mu'min to baiwa na Allah zalika fadlullah yuti man yasha an gane yanda Allah ya so yake lamarin sa eh shi ne ya yi su ɗan maraƙi an ce mala'ika jibril dokin sa ce rayuwa na alhaya ita rayuwa an yi ta surar doki to ita mala'ika jibril ke yawo da ita duk inda ya taka zai rayu duk inda ya taka zai rayu shi musa samiri ne yana ganin haka eh kamar yadda fitir shi ma duk inda ya taka zai yi kore haka mutuwa kuma Allah ya halice ta a surar wato rago ne sai Allah ya ce ta yaya za su ba da gaskiya ga dan barki alam yarau annahu la yukallimu baya musu magana wala yahdihim sabila baya shirye da su ta hanya amma ittakhadhuhu ilahan suka rike sa abin bauta yace wa kanu zalimin lalle sai zamanto masu zalunta kawukan su da bautawa dan barki na'am
ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشهد بي الأعداء فلا تشهد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين نعم وتبين سقوطها تمرقي ولما سقط في أيديهم يا سكين داما أكون ونم بوتا warau annahu qadallu suka tabbatar cewa sun mata bayan annabi Musa ya dawo kenan qalu la in lam yarhamna rabbuna idan ubangiji mu bai tausaya mana ba wa yaghfir lana bi mana gafara ba lanakunanna min al-khasirin za mu zama cikin asararu shi ne Allah ya yara wato kawo dawo dawo annabi Musa walamma raja'a Musa ila qaumihi ya dawo Allah ya gaya masa cewa mutane ka faga abin da suka kai ya dawo Zafan yana da fushi an ce na wato Musa idan ya yi fushi tsagilan zafinsa gashinsa yana tsaga tufarsa yana da zafi sosai أما واتو شيء النبي صلى الله عليه وسلم يا العدة تعترف يا رب العالمين. zafi yana bijiran wa zaɓaɓɓun al'umma ta amma ba sa gaba ba sa riko za ku yi abu yanzu kawai ya wuce kamar Allah na yi ko in ka duba sunayensa na jamala ya ko na jalala in ba haka ba zai kashe mutum to wani lokaci za ka same su suna cikin wani suna sai ka ga jalala ne kawai kai ake ko to saboda haka ko da su suna tafiya a cikin wannan amma take za su yi wannan ba sa riko riko baya daga cikin halin mumini kuma yana daga cikin mafi sharrin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam min sharrin rijal eh wanda zai gaba Allah kiyaye tanar Musa yana da zafi ya dawo gabban asifan shadid al-huzni qala lahu bi kama khalaftumuni min ba'di kirda wato yadda kuka halifance ni baya أي بئست خلافته خلافتكم تعبدون غير الله أعجبتم أمر ربكم كنا دقاواني دلمر بنجدكم وألقى الألواح دليل البشر هريا يفرد اللنم ألواح حورات تعذب ألا ميريري غضبا لربه فتكثرت سكككري وأخذ برأس أخيه يا كام كان توسى سيدنا هارون بشعره بيمينه ولحيته يا كام قاشي كنسى يكوب قاشي شيء موسى يجره إليه هنا جلسة قال يا ابن أم يسي يا أما مات ناداه هارون wato talafan sai da haru ya ce masa dan mama ta saboda tausaya masa ai yabna ummi innal qauma safafuni ka duba yadda annabawa suke a wajen gaskiya kowaye ne da baka ba kaga dan wansa ne amma ka duba abin da ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace mai daraja ta taɓa yin sata da ta yi sata za a yanke mata hannu sai kuraishi suke jin nauyi a yankewa yar uwarsu sun zo sun samu wato usama tutu zaidi shine wanda annabi yake son sa sosai saboda shi kamar wannan ummu aymana wannan kamar maman shi ne kaga ai kamar yar uwa ne za su zama suka zo suka samu Usama tutu ka je ka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ka roƙa mana shi wannan matan kar ka yanke mata da ya ce ya faɗa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ya ta faɗi mane ta yi sata sai na yanke hannunta kaji ba su san kusanci da nisa ba a cikin Allah فإذا كان القطع والوصل لله تساوى التقريب والإسراء an gane mutum a gaskiya kullum ya zama haka shine alamar mumi kowaye ka ne inda ya haka dokan Allah karka nuna ka sani alaƙanka da Allah ne ba da shi ba ka duba la ta takhidu aduwa aduwa ko auliya iyayen ka yake ga musu akan wannan to saboda haka a koyaushe mutum ya zama dan uwansa shi ne gaskiya ba wani abu ba dan uwansa yana jansa haka ya ce ai mutane ne su rena ne wa kadu yaqtulu ne har sun kusa kashe ne ba fala tushrik bi al-a'da don haka kada ka faranta wa makiya na rai da wulakantar da ni da zaka wala taj'al ma al-qawmi zalimin kada ka sanya ni cikin waɗannan azzalimai da suka bauta wa dan barkin bi ibadati ijil fil mu'akhadati wajen kamu شيخ ابراهيم يقول هذا دليل على ان صفاء القلب في جانب الله تبارك وتعالى لا ينافي الغضب wato kyawun zuciya a wajen wato bangaren Allah baya kore fushi amma al'azaba lillahi tabaraka fushi don Allah an ce alwilayatu la tunafi bashariyya ko mutum ya zama wani to bashariyarsa tana har bashariyar ma ta fi karfi a wannan lokaci shi ya sa in ka san ba za ka iya ladabi da wani ya karka je wajen su saboda bashariyar su tana nan tana aiki imtihani ne shi ma an gane saboda haka gashi annabin Allah ne amma fushi yayi don Allah ne Musa ghadaba ghadaban shadida yayi fushi ne anani wa huwa rajul ila miqati fi asfa awqatihi mafi kyawun lokutansa amma gashi ya yi shi cikin Allah saboda haka duk kusancin mutum da Allah ba zai hana ya fushi ba amma ba zai riko ba za mu maimaita haka lamarin yake na'am
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم
duk da abin da annabi Musa ya wa dan uwansa da ya gaya masa magana to ya ga abin da ya faɗa qala rabbi ighfirli ya Allah ka gafarta mini abin da nawa annabi Harun an gane dama shi mumini an ce sari'ul kai mai saurin dawowa yana abu take sai kai sari'ul kai yana haka yace rabbi ighfirli wa li akhi ay sharikhu fi du'a ko sharakahu fi du'a irza'an lahu ya ta ya hada shi cikin addu'a saboda yarda da shi wa daf'al li mushata li shatama li shamata fi adai da kuma tunkude farin cikin madiyan nan nashi wa adkhilna fi rahmatik ka shigar da mu rahmanka wa anta arhamur rahimin kai ne mafi jin kan masu jin kai da ya faɗi haka ya ce kuma inna lalina ta khadu izla wanda suka riki dan marikin a matsayin ubangijinsu sai na lalina ghadabu min rabbi da sannu fushi daga ubangijinsu zai same su wa zillatu fil hayatid dunya da kaskanci a rayuwar duniya fa ubibu aka kazartar da su bil amri bil qatl anfusi su kashe kawo su shine tuban su wa duribat alaihim zillatu ila yawm qiyamah aka ɗora musu kaskanci har ranar kiyama kullum shi da rubutu yana fada yace za ka ga mutum ba yahudi babu kamar shi a kuɗi sai ya zo da gajeren wanda yana yawo yana wa musulmi gada za su hau su ma kaga kaskanci ya ƙare ko kuma ka ga wani zai maka kwalta shi kuma babu wanda ya kai shi kudi a duniya da riga rabi da wando gajere yana yawo da- da- da cikin rana ta ga wanda kasance Allah ya samu yanzu a ƙasar mu za ka samu mai kudi irin wannan ne to ka gani musulmi kenan Allah ya babu ɗaukaka walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin saboda haka ɗaukaka ta Allah ne da annabi da kuma mu'minai amma su kuma Allah ya ɗora musu kasance eh Allah ya kiyaye eh وكذلك نجزي المفترين الا تجوع ان سوك كاجا من كريا هكا نكي ساكا مسو على الاشراك بالله والذين عملوا السيئات كاجا وان سوك ايكا تمونا نا ثم تابوا كما سوك توبا اي رجعوا عنها من بعدها وامنوا سوك بعد قتلها لألا ان ربك من بعدها لغفور رحيم Allah ne gafara ne mai jin kai ne bayan wannan laifi da suka yi wato wannan jan hankali ne Allah ya musu ko da su aikata wannan sako Allah sai yana gafara an gane eh na'am
ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
wato lamma suka ta abusa sadabu wannan malaman balaga suna cewa wannan ah, wannan isti'ara makniya ce. an gane isti'ara makniya ai shi fushi ta ya zai nusu an kamanta shi da mutum ne tunda mutum da yake shiru go saboda haka fushin ya ai- an yi gwalaga shi kamar mutum ya ya kai walamma suka ta abusa sadabu yayin da fushi ya kame ga barin annabi Musa a hadar alwaha sai ɗauki wannan allunan da ya jefar da su akwai shirya ga banu Isra'ila cikin su da kuma rahama ga wanda suke jin tsoron Allah فصار يأخذ الألواح ينأوك ألنا ويبلغ له ما أمر ما أمره به ربه ينأتر مسو أبن أبن جنسو يا أبن جنسو دشيشي bayan haka sai Allah auha Allah ila Musa ay annahu yaqdaru sakina min qawmi ya zabi mutane 70 cikin mutane da bin sulaha ya garkatun su yadhabuna ila al-miqati suna tafiya zuwa ga miqati wato wurin ganawa da Allah bayan yaqdara min kulli sifrin sittata anfar ya zabi mutum shida a kowanne dangi fakhtara falam yajidu sakina fasamutum wato 70 tijeba fa auha Allah ilayhi أن يأخذ من الصغار كودا تنانو ما معوكا المستصفين ودند سوكي صفنتوه بصفات الكبار سو صفنتوه بصفو في من اثنين تكميلا له فأخذ يوشع وكالبا يا ذلك يوشع لكم كالب وكان صغيرين سو أنانو ولكن متشبهان بالشيوخ في العمل سوي كما دا واتو دا تجاء جمعيك نقل فلما أصبحا أصبحا شيبا قرينا وايا يقول شو ما سوساش لكفورا الله أكبر إيه، نعم
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين نعم واتو كافمو شكا تفسيري ونو آية ina so zan yi jan hankali ga mutane ba ma'anan ba a ko'ina duk lokacin da ake karanta magana annabi sallallahu alaihi wasallam da maganan Allah to tamkar su ne suke magana karka kuskura a kira ka a waya ana karanta Qur'ani ka dauka ko hadisi akwai malamin musulmi da shirar da jami'a kana so su ga fushinsa ka dauki waya na karatu sayyidina abubakar da sayyidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban su sun daga murya Allah ya ce an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun zaka je gaban sarkin garin ku yana magana kana waya dan Allah mutum zai wannan to wannan Allah ne yake magana mu da muke faɗa wannan fa muna fassara da amma ba mu muke yi ba maganar Allah ne muke fassarawa ko saboda haka mutane su girmama Allah su girmama annabi maimakon ya zamo lada sai zamo ne li yakunu ala hadari wallahi in kana so ka ga fushin sai ne ka dauki waya yana kore yana kawo inon Allah saboda haka idan kana da bukata ka tafi ka bar gurin sai ka je ka ittisal Allah eh shekaran jiya mamun fada akwai aikin da ba in ba ka yi shi ba ba za a tambaye ka ba amma in ka bata shi kuma za a tambaye ka ba a nan ba a ko ina ko a masallaci ko a ina da kake yayi wa saboda su mukashifai ne su san komai hukuman Allah yana nuna musu su Allah ya kiyaye Allah ya sa mu gane shi gaskiya ko a ina ne aka dai ta eh waqtara Musa qawmuhu 70 rajulan limikatina sai na Musa sai zaɓi mutane saba'in saboda ganawa da Allah. falamma aka zato za su je su tuba ne da suka je girgiza sai ta kama su falamma aka zato mu rajfatu ai lamma wasalu ila mahalli miqati fa sara al-amru wan nahyu yakhruju min al-hadrati ila Musa alayhi salam sai kawai suka ji Allah yana ce masa annabi Musa ai kaza kar ai kaza ai kaza kar ai kaza suna jin awa da fita daga halarar Allah Allahu akbar da aka yi haka kawai suka ce talabin ruhiyata to ai mu muka Allah nan ka duba banu Isra'il fa akhadathum musa'idatu taki kara sai ta masu fa ma tu kullu su su mutu mutu sabai فالتفت متون سبعين دبيب منكر تأتي ما إذا كنت واختار منهم اثنين عشر ستين رجلا من ميقاتنا فالتفت موسى فوجدهم أمواتا كاجتن تبو الله كلا تسك موتو فظن موسى أن الله أهلكهم بسبب عبادة العجل يا ذاك الله يا هلك الرسول يوم موتى أمرك قال موسى سيدنا موسى يأتي وألا ربي لو شئت أهلكهم من قبل يا ألا دا كاسوك أهلك الرسول ثم مزوجين أي لو شئت أهلكتهم قبل خروجي بهم ليعاين بنو إسرائيل ذلك دم بنو إسرائيل سجاعك ولا يتهمون كذا سجاعين annabi haruna ma da ya rasu sun ga wata ne ko suka ce shi ya kashe shi annabin su ba suka ce shi ya kashe ya kashe saboda su su son annabi harun shi ba shi da zafi shi ko annabi musa akwai zafi saboda har ba su so shi Allah ya wa law shi ta halakahu min qablu wa iyaya da ta halaka mu duka Allah tabaraka wa ta'ala atuhlikuna bima fa'ala as-safaha Allah kakka halaka mu don abun da wawaye cikin mu suka aikata shi ne bauta wato dan maraki in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha yace wannan abu da kai wato abin da ya auku cikin su na bota dan maraki jarraba ne da kake fatar da wanda kake so ka shirye da wanda kake so anta waliyyu ya Allah kai ne majincin lamarin faqtir lana ka yafe mana warhamna wa anta khairul ghafirin kai ne mafificin mai gafara na'am
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون
na'am har yanzu a cikin tuban da annabi Musa yake nema musu yace wato waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati Allah ka wajabta mana wato kyakkyawan sakamako a nan duniya da lahira inna hudna ilayka mutuba gare ni qala azabi usibu bihi man asha eh azaba ta zan samu wanda nake so da ita duk wanda ya saba mini ba zan bar shi ba wa rahmati wasi'at kulli shay amma rahma mata ta yi da komai amma kullum shi fi duniya da aka faɗi haka an ce hatta shi dan sai dai da rahma saboda rahmati wasi'at kullu shay ai shi mai da cikin shi ya ga ya Allah tatawala iblisu fa qala ana shay'un ni ma wani abu ne wa rahmatullahi wasi'at kullu shay eh idan anala rahmatullahi tabaraka wa ta'ala ai wa zan samu rahmatullahi ya قال تعالى الله سيدي بس أكتبها للذين يتقون كاجا يا كيري وانت بابا سوسيبا زن وجب تاتني على هنا كما سورون الله خرج إبليس كاجا ولا شيء يا مسكين ثمان لأن التقوى امتثال الأمر واجتناب النهي وهو امتنع كما يقول da ya faɗi haka fasa'atubuha lillazina yattaqun fatatawala alyahudu banu isra'ila wal nasara yahudawa da nasara su ma suka daga kai suka ce su ma za su shiga wannan rahama annahum yaquluna fi hada faqala lillazina yattaqun ga wanda suke jin tsoro na wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka wallazina hum yu'minuna bi ayatina masu gaskata ta ayoyin nan kalu dakhalna fi hada mu mu shige cikin wannan duk wannan muna yi sai Allah yake su wane ne a mu'mini allazina yattabi'una rasulan nabiyil mu'min masu bin an manzo manzo nan annabi na kuma ummi da wannan kharajat al-yahud yahuda suka fita wa kharajat nasara wa baqiyat ummatu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi annabi ne kadai annabiyul ummi huwa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-wasf sabun بالنسبه ila kulli insan duk mutumin da aka ce masa bai iya rubutu bai iya karatu an zage sa amma sai annabi akwai wani malamin mu yana gaya mana wai ummi ma'anarsa mai takama da wahayi yace ko ni ake wa wahayi na ruwana da karatu da rubutu eh me zai da rubutu da karatu da da yake zuwa masa daga Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka in an gaya wani zaki ne amma matun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam يبون أن لأن الأمية من لم يرى شيئا ولم يكتب من لم يرى كون من لا يقرأ ولا يكتب فهو أمي نسب إلى أمه يندم أي فيسة تعي فيسة بتجربة كاجا يارو يعني فيسة تعي يقوم تحري يقوم الجلبس وحكي شين أمي كأنه بقي على حالته التي ولدته عليها أمه فهذا سفر في غير محمد صلى الله عليه وسلم وأما في حق محمد صلى الله عليه وسلم فهو مفعول لأنه لما كان أميا ما منعه ذلك من أن يكون أعلم الأولين والآخرين haka bai hana ya zama shi ne mafi ilimin yan farko da yan karshe ba haka Allah ya kara cewa annabi da suke samu a cikin wato a taura allazi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil bi kulli kitabin lil ladina na'tuhu an gane dukkan littattafai da annaba suka zo da su da akwai sifan annabi sallallahu alaihi wasallam suna cire sifan sai littattafan su daga babu eh wato alladhi yajiduna maktuban inda fi tawrati ay annabi alladhi kutiba fi tawrati wa kutiba fi injili bismihi wa sifatihi arbuta sunansa da sifansa sifansa at-tawratu wal injilu kilahuma bashara bimajihil barakallahu dukkan su sun yi bisharar zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam eh mauliduhu faran mahaifansa makka ne albarak liku ma'ana ruhul hakikar gaskiya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam eh au ma'anahu ahmad me yawan godiya ga Allah au muhammadu ko abu yawan godewa wajen halittu wa faranu ma'anahu makka duwatsu ne faranu sai aka kira makka da sunan duwatsu eh ina ga lokaci ya gabato za mu tsaya a nan insha Allah sai Allah kai mu sai mu ci gaba da wannan fassara wannan aya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh